ɗaya yana ciki amma dai yana tare da matar shawarar ita ce malam ni ba zan kashe aure a nan masallacin ba ai gaskiya ne tunda ya riga ya zurma kuma yana cikin matsala kuma ya haƙura abinda za ka yi shi ne larurar da yake kan matar ka yi ƙoƙari yaya za ka yi ta gyara don ka ci gaba da cin moriyarta idan mai fushi ce ya za ka dawo da ita mai haƙuri idan ka zama ce ya za ka ka sa ta zama mai tsafta idan mai kaza ne yaya wace hanyoyi za ka bi ka inganta rayuwarta ta dawo mata ƙwarai abu na biyu ka tuna wannan matar a ce ‘yarka ce take gidan wani a yau ta fada cikin wannan larurar ai kaga ba za ka so a sake ta ba za ka so a yi haƙuri da ita a gyara ta abinda iyaye suke bukata a yi musu su yi wa yarsu na fada a kai ta a mata fada abinda ya kamata ita ta kyauta ta gyara kai ma ka gaya mata da ka ci gaba da riƙe mataka ka ci gaba da haƙuri kuma ina tabbatar maka insha Allah in ka yi don Allah Allah zai cimike ka akan kulawa da wannan mata taka amma magana ta gaskiya kamar yadda malaman suka yi bayani daga cikin matsalolin da suke kawo mana larurar zaman auratayyarmu yau ba ma son bincike kuma binciken nan rukuni ne akwai wani karatu da na karanta wata rana na wani malami akan bincike dangane da aure ya ce duk wanda zai auri mace ba wai a iyakanta zai yi bincike ba hatta iyayenta ya ce ka bincike ubanta yana zuwa jam'i wallahi bayan zuwa jam'i ka tambaye ta ubanta yana kiyamun laili wata ka binciki tana kula da sallah a gidanta yaya take mu'amala da uban yarinyar yanzu yau a cikin masu neman auren waye yake zuwa ya bincika yaya uwar matarsa take biyayya ko rashin biyayya ga uban yarinyar sifar ta kawai muke kalla kyakkyawa ce ta iya tura mai kalmomin soyayya ta iya ado ta iya kwalliya ba mamaki uwar yarinyar zagin uban take ba mamaki uwa ka ubanka suke rabuwa kuma abin da maza suke mantawa galiban ya tana tasirantuwa da ɗabi'ar uwarta kusan da wannan galiban duk yadda ka ɗauko ta in uwarta mai haƙuri ce a gidan aure to ina maka albishir za ka ga insha Allah galiban na ce ba duka ɗari bisa ɗari ba za ga yarinyar tana da haƙuri idan ko uwarta mai matsala ne to matsalar da take shuka wa ubanta bilal azimu irin wannan matsalar za ta zo ta yi maka kaima da haka ashe akwai buƙatar a binciki iyayen a ga yaya alaƙar uwar da uban take to amma ba ma yi abin da ya dame mu sifa abin da ya dame mu kama da haka sai muke fadawa cikin wayo Allah ni yasu na shiga uku kuma lallai ne ka tambayi yarinya in kana neman aurenta kina da wata larura kin ga karki ɓoye mu kina da matsala kamar ya kina da wani ciwo sananne eh ina da magirin ina da ciwon kai da wamamme to yana yawan damun ki eh wallahi kullun ina cikin sa to ka sani cewa zaka auri mai yawan ciwon kai kaga sai ka shirya ka tanadi kwatan kwatan na panadol da paracetamol a gidanka kina da matsalar kaza e tana da alaji malam ya kamata a daɗa karatar da mutane larurorin auren nan ba wato Allah ya sauke kawai yanzu malam za ka iya auren yarinya tana da tana da infection ku yi haƙuri abubuwa ne deep issues na gida ne infection ciwo ne da yake samun mace ta gabanta larura za ta rinka zubar da wani ruwa ko da ƙuraje ko yana tsatsagewa ko ma yana iya fidda ciwo ba za ka taɓa gane wannan ba lokacin da kake neman ta a aure ba ka tambaye ta ba ita kuma ba za ta maka bayani ba amma haka take tsiyaya wataƙila ta je ta yi fitsari a wata unguwa sun je gidan biki wataƙila toilet ɗin gidansu public toilet ne wani ya je ya ɗebo wani abu an saka ka zo ka auri yarinya ka ga ba za ka iya saduwa da ita ba kullum tana cikin ciwo ko ta taimaka kuka saboda in ka zo saduwa da ita ciwo duk kuraje ne a gaban yanzu wannan abubuwan mala ya za a gane su sai an yi bincike akwai kes ɗin da aka kawo min bala'i za aure zai mutu an shiga uku miji zai ƙara aure ni ba zan yadda ba wallahi tallahi baya tsona ne wallahi ya ƙaurace mun yau shekara biyu baya kwanciya da ni baya kaza malam da ban tambayi mijin ba na yi bala'i na yi ta faɗa na ce wannan mijin naki bai kyauta ba ba shi da kirki in dai haka yake to baya son ki ki nemi ya sauƙe miki na ce kai kira mun mijin nan sai mijin ya zo na ce kai kana tsoron Allah ka shekara biyu ba kwanta da matarka ba hakkin so kake ta zina kuma a hakan za ka je ka ƙara aure ya ce malam haka ta ce ma na ce eh ya ce to gata nan tabbas na ƙaurace mata amma ba wai don ba na santa ba don da ba na santa da na suke ta kuma tabbas shimfiɗa ba ta haɗa mu da ita na ce me ya faru ya ce ko magana aure malam ina nan zan yi aure na ce to ya baka kula da wannan ba za ka je ka karo aure baka da lafiya ce lafiya ta kalau garas nake ya ce malam tana da matsala tana da larura nayi nayi nayi ta sha magani ta ki ba wai ita a duniya ba abin da ta tsara irin kwayar bature ba ta son ta sha magani me larura ta yi ce malam tun da dai ta kawo karana ni kuma zan baza ya ce larura ce da ita wani abu take fitarwa a gabanta mai ɗoyi ya ce dirɗar da aka yi alaƙar auren da kuka da ihu ake rabuwa sannan kuma ina jin wani yanayin da ni kaina kamar zan yi amai na ce wani ciki tafi asibiti in muka je aka rubuta magani yanda likita ya rubuta maganin nan haka zan zo in tarar da maganin nan bayan wata guda ba ta sha ba ya ce ya zan yi zai ce ni ko ba zan iya zuwa yi alaƙa da ita a cikin wannan yanayin ba ba zan ɗauki wannan kaskancin ba amma na zauna ina ta addu'a ina roƙon Allah haka ne ke eh haka ne nace amma ke mutumiyar banza ce baki da kirki me yasa zaki kawo ƙaran mijinki ba zaki faɗi abin da yake tattare da ke ba kaga wanda bai bincika ba ya kaurace mun baya duk matar da ka ji tana cewa miji ya guje mata ya kaurace mata kar kai hukunci da abin da ta faɗa ka bincika ya kaurace mun baya kula ni yau kaza ya rabu da ni kaza kaza ni ba zan iya zaman auren nan ba da aka bincika malam mace ce wadda take abusa mai turbi na fuska ya ce malam duk lokacin da zamu zo alakar aure yadda ka san an mata mutuwa ranta a bace yadda ka san tilas aka ya ce malam ni sai in ji ta fita a raina wallahi ya ce duk abin da shari'a ta ce miji ya yi mace ta yi wa mijinta ni ba ta mu ya ce to ya zan zo in ɗauki kaina in je ci ce ba zan iya ba ta ki ta gyara kaga matsalar ta ce ya ce mannan larurar ta sa na shirya zan ƙara aure saboda ba zan je ne zina ba amma na ba ta lokaci in Allah ya sa ta warke mu ci gaba da mu'amala an ba ta warke ba kaza ka san me ya faru auren aka yi tana da larura amma ba ta gaya masa ba kuma shi bai bincika ba kuma wannan auren in dai ba wani gyaran Allah ba sai gaya mutu da haka mu ji tsoron Allah haka matan da suke da larurori ko namijin da yake da larura yanzu akwai namijin da zaka ga Allah ya yi shi bai da sha'awa kawai yana yin auren ne dan saboda me shari'a ta ce ai amma bai da karfin sha'awa kuma an kuskure ya je ya auro mace mai sha'awa ta yi ta yi ta yi sai ce shi fa harkar nan bata dame shi ba wallahi malam in muna gaya maka wani kes din hankalinka bai zai dauka ba malam ka san akwai matar da take zama tan sai ta yi wa mijinta kuka Allah annabi ta roƙe shi sannan ya alaka da ita me ya faru ba ka da lafiya ce lafiya ta kalau me ya faru shi yace shi wallahi shi fa da ba dan shari'a fa ta ce ai auren nan ba shi fa bai zai ba to kaga an samu matsala an samu larura ita kuma gata tana da me tana da sha'awa tana da bukata duka waɗannan abubuwan kuma su matan ba su fiye bayani ba ba za su iya gaya wa iyayensu ba suna jin kunya to aure yana iya mutuwa akan wannan da ka kai ban san wani ɓangaren ba ne a gidanka ban san wace larura ba ne ka yi haƙuri ka riƙe matarka in na ciwo ne ka neman mata lafiya a asibiti idan kuma na ɗabi'a ne yi ƙoƙari ka gyara ɗabi'ata kar ka saki matarka idan kuma akwai wasu matsaloli to yi ƙoƙari in kana da wadata ka ɗan ƙara aure ita mace malam wuka ce wata ke wasa wata duk masu mata ɗaya Allah ba da haƙuri duk mutumin da yake da mace guda ɗaya yake samun matsala a gidansa shawara tsakani da Allah karka sake ta karka yi mata faɗa karka yi kaza da sauransu in kayi kayi ka gyara ta ki gyaruwa nemo wata ka gyara wani bangare a gidanka haka in an yi magana ka ce muna jiran kaddara abin da Allah zai yi Idan wani ya zo wani ya zo yana gyaran gida sai ta zo ta ce wai me gyare gyaran nan da ake a gidan nan sai ce a ni da gidana ba zan gyara ba a'a ni ban gane ba dole a mun bayani na ga kana toni kashe kuɗi ka gyara falo ka yi ban ɗaki ka yi me me ake nufi ne yace gidana ne zan gyara a ka yi bayani matsoraci ya kasa yin bayani malam ka san me ta yi matan nan sai ta ɗebo tarkacen da take da shi sai ta mai da shi ɗakunanta ta ɗebo turmi fa ka duba turmi fa a waje ake ajiye shi sai ta mai da shi wajen ajiyar turminta tsohon keke na yara take ajiyewa akwai su ‘ya'yanta masu fitsarin kwanci ta ce ga ɗakin kunan malam ta mamaye ɗakin ya ce wance ba ni da buƙatar wannan kayan da ke zo kisa ta ce ah ba gidana ba ne ya ce gidanki ne amma kuma ɗaki na ne sai ce to magana ta Allah aure zan yi ta ce to wallahi ba a gidan nan ba ba a gidan nan ba saboda me haka kawai haka na ga dama ka san mace ta rena ka ba abin da ba za ta gaya maka ba sai ka ga mutum ya zo yana ce a ce maka mai da addu'a wallahi Allah ya jarabe shi da matarsa mai zazzafan kishi sai ka yi da gaske ba a iya yi wa mace kishiya sai ka yi da gaske karka idan ka wulakanta ta ko ka tozarta ta gyara ɗakin ka kai komai ka dankara masa kwado ko da baka da kudin aure gyara shi ka sa kwado ka rufe ka ce kar wani ya shiga gurin nan me za a yi ka ce ni ma ban san me zai faru ba in kuma kin yi wani tunani to duk abin da kika yi tunani in dai na alheri ne ni akan sa nake shikenan kawai wallahi tallahi malam idan ka auro ka kawo malam zaka sha mamaki ko abinci ka zo kana hira ka ce ka wanci ta mun abinci mai daɗi ranar za ta ce me ta dafa ma a kaza kaza ne to wallahi gobe irin su za ta yi wallahi malam haka suke Allah ne yi su a haka ko ko wani kwano ne ta ga kishiyarta tana sa maka abinci kana son wannan kwanon sai ta je ta sayo wannan kwanon ko wani nau'i na kwalliya ne ta gama ta ɗayar tana maka ta ga ka nuna kana so sai ta yi maka ko zuwa kai ka faɗa ka ce ana kula da kai a can gidan ana maka za sai ta gyara mace wuka ce wata ke wasa wata Allah ya mana afuwa na san dai sai dai a ba su hakuri mana na
wata lacca mata ikon Allah gaskiya akwai tambayoyi da yawa amma ina ga ko wanda tije da ya ya ce da Allah hukuncin macen da abin da ka faɗa malam ba ta jin komai in mijinta na kwanciya da ita sai lokacin da take suranto wani saurayinta take suranta shi ke kwanciya da ita a lokacin take jin daɗin kwanciya to me hukuncin wannan ya ce a shari'a
to na farko akwai abin da ake cewa albadi azlam wanda ifara jawo matsala ta faru shi fi kowa zalunci shi fi kowa ɗaukar laifi ni a fahimta ta kuma fatawar da zan bayar a nan iyayen da suka mata wannan aure na dole suka aura mata mijin da ba ta so kuma sun san ba ta so suka ce dole ta bi su ta je ta auri wannan su suke da laifi a matakin farko ko da ta aikata wani kuskure saboda shari'a bata baka dama ka tilasta wa yarka ta je ta auri mijin da ba ta so ba saboda ba za ta iya jin daɗin mu'amala aure da shi mutum da ba ta son shi kamar wanda kai ne ko kyauta aka baka wata wallahi azim ko yar shara ce da wanki ba za ka karɓe ta ba to dan me yasa za a je a kawo maka wacce ba ta son ka abu na biyu ta yi biyayya ta yi da'a ba daidai ta yi ba laifi ta yi kuskure ne tana mu'amalar aure da mijinta na sunna na shari'a kuma tana tuno wani ba daidai bane bai kamata ba saboda me bata bashi hakkin wato al-istimta jin daɗin da almata da shari'a ta bashi dama ya ji da matarsa ba ta kautan mace da wannan wannan ta yi kuskure ta yi laifi amma akwai aurensu kuma fa ba zina ta yi ba saboda ai ba da wancan ɗin ta yi alaƙa ba yanayi ne ya sa kuma mazan ma fa suna yi malam kar mu faɗa da zance mazan ma suna yi yanzu idan namiji wani lokacin baya jin daɗin mu'amala da matarsa wannan ya fi jin daɗi da waccar wani lokacin sai maza duk suna kawo mana fatawa a kai sai mutum ya ji cewa sai mai da kansa kamar tare da wance yake sannan ya samu gamsuwa da biyan bukata duk ana yi sirri ne kawai ba faɗa ake yi ba ɗabi'a ce ta ɗan adam kawai abin da za a yi mu yi ƙoƙari mu kore wannan sababin da yake faruwa da ka ba zina ta yi ba kuma aurensu yana nan amma don Allah iyaye su rinka kula su daina irin waɗannan auratayya kuma yawanci ko dai son duniya ko dai son ƙulla zumunci na dole ko kuma watakila ya taimake ni ana me to matsalar ki da shi tace duka na yake in nayi masa laifi sai in rufe ni a ɗaki sai ya ligirta ni ya fita ya tafi kuma ya kule iyayensa suna ji na sai sun zo suna yanzu wani sai ka kace yar mutane ya kule falon ya tafi ya banni kuma da daddare zo ya neme ni ka san me uban ya ce uwa ki na ce tashi ki tafi kukan daɗi kike yi kashe ki zai yi ne ai ba kashe ki zai yi ba ba kya ganin ni'imar da Allah ya miki kina zaman zaman ki da ci da sha baki rasa ci ba baki rasa sha ba kin auri babban mutum ai ke zaki mallake gidan nan gaba ki je ki hakuri yanzu wannan daidai ne malam wallahi ba daidai bane manzo Allah ya ce masu dukan matansu a cikin ku laysa ulaika bi khiyarikum yanzu manzo Allah ya dada faɗa ya ce yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya auro mace zo yana dukanta darbal abdi kamar yadda zai da kibawa sannan da daddare ya zo ya rufe ido ce yana neman ta haka annabi ya faɗa ba daidai bane wato akwai iyayen da malam tsakani da Allah iyaye ne amma ba sa kyautawa a yana biya masa kudin umara duk shekara a yana kai shi aikin hajji duk shekara a in ya shiga matsala yana taimaka masa a amma kuma yana azartar masa da ya wani mazinaci ne an tabbatar ma mazinaci ne an ce ki je ki hakuri a haka akwai cases nan duka wai reality ne sun faru ba wai shakka ake kona abu ba da haka a gyara Allah gyara mana halin mu
Allah a ƙarshe abinda za mu tashi da shi a wa'azin nan malam ya wata magana ba a sakin mace a cikin jini ba a sakinta a cikin tsarkin da aka da ita mutane suna ɗaukar da mace ta ɓata rai ta ɓata wa mutum rai ya yi fushi kawai sai ya yi saki haramun ne ka saki mace tana cikin jinin haila haramun ne ka saki mace